ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن قيام الليل عبادة عظيمة جليلة وقربة إلى الله وسنة نبوية ومدرسة إيمانية وخلوة برب البرية وصفة كريمة من اتصف بها كان من الفائزين السعداء ومن تحلى بها كان من المتقين النبلاء لأنه لا يقدر عليها إلا الموفق الكريم الذي زكت نفسه وصفت طويته وطهرت سريرته واستقامت علانيته لذلك وصاه بها عباده الأخيار الأتقياء الذين اختصهم الله لنفسه وأنعم عليهم سبحانه وتعالى بعبوديته قال الباري جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله لا ينامون بالليل إلا قليلا فهم فهم يكابدون الليل في القيام والركوع والسجود ومع ذلك يختمون هذه العبادة بالاستغفار إخوة الإيمان لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسوله ونبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم إلى العالمين ويحمل عليه مسؤولية كبرى أمره بقيام الليل وقال جل شأنه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هو أشد وطأ وأقوى مقيلا وهي من صفات عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولقد وعد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود والمنزلة العالية بسبب قيام الليل قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال بعض العلماء عجبت من الليل كيف جعل الله عز وجل فيه هذه الخيرات العظيمة وما ذلك غفل عنه كثير من الناس قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ولم يكن يدأ قيام الليل حضرا ولا سفرا وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وقيام الليل عباد الله سبب في إجابة الدعاء وكشف الكربات وإزالة الملمات وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة الحديث أخرجه مسلم وثبت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له الحديث متفق عليه ولهذا أن طاووس بن كيسان اليماني عليه رحمة الله مر على رجل في وقت السحر فضرب عليه الباب فقال أهله إنه نائم فتعجب طاووس قال كيف ينام كيف ينام في هذا الوقت هل هناك إنسان ينام في هذا الوقت وصلاة الليل عباد الله تفتح أبواب الخير كله وأم معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك, بأب... ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون الحديث أخرجه ابن ماجه ومن لزم قيام الليل عباد الله وواظب عليها يحبه الله ويضحك إليه ويستبشر به وذكر منهم صلى الله عليه وسلم والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول سبحانه وتعالى يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد الحديث أخرجه الحاكم والبيحقي والطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أيها المسلمون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في قيام ليله اجتهادا شديدا حتى تتفطر قدماه قالت زوجته عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون أبدا شكورا وكان يفتتح صلاته صلى الله عليه وسلم بركعتين خفيفتين ليذهب ما قد بقي في الجسد من كسل النوم وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى الحديث متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها واسفة لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلي إحدى عشرة ركعة يسجد السجدة يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركأ ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة الحديث متفق عليه وفي هذا عباد الله مشروعية تطويل صلاة الليل في قيامها وركوعها وسجودها عباد الله وقد ذكر العلماء أسبابا ميسرة لقيام الليل أولا ألا يمتلئ بطنه بالطعام والشراب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام قال سفيان الثوري عليه رحمة الله عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل ثانيا أن يحرص المسلم على الإقلال من السهر ما وجد لذلك سبيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء خوفا من فواتها ويكره الحديث بعد صلاة العشاء خوفا من أن يؤدي به للسهر الذي يفوت عليه قيام الليل ثالثا قراءة آية الكرسي عند النوم لتبعد عدو الله عنك لأن من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح رابعا الاستعانة بالقيلولة فإنها تعين على القيام خامسا ألا يرتكب الأوزار بالنهار فيحرم القيام بالليل قال رجل لإبراهيم ابن أدهم عليه رحمة الله إني لا أقدر على قيام الليل فسف لي دواء فقال له إبراهيم لا تعسه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف سادسا ذكر الله عند الاستيقاظ بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وانا ما سؤال بركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتوناني جمد دأب الصالحين shine abinda nagartattun bayan Allah suka saba da shi suka rayu a kai kuma suka ɗora a kansa shine ƙiyamun lai sallar dare yan uwana masu albarka lalle mu sani cewa hakika ita sallar ƙiyamun laili ibada ce mai girma mai matuƙar daraja lalle ƙiyamun laili kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sunna ce ta annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata makaranta ce da take jaddada wa mutum take garan bawul ɗin imaninsa duk lokacin da ya yi ta sannan wata keɓewa ce tsakaninka da mahalicinka subhanahu wa ta'ala lalle uwana masu albarka siffa ce ta girma ta mutunci da take nuna girman bawa duk wanda ya siffanti da wannan ɗabi'a ta ƙiyamar laili lalle ya kasance daga cikin masu rabauta waɗanda suke bayin Allah subhanahu wa ta'ala lalle wanda duk ya yi ado da ado na kiyamun laili zai kasance daga cikin masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala masu tunani da kuma sanin abin da ya dace saboda babu wanda yake iya samun dama da iko ya dawwama ya kiyaye wannan sallah mai tsada ta kiyamun laili sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya datar da shi ba kowa yake iya samun dama ya rinka tashi da daddare yana yin sallah ba sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya datar da shi ya ba shi wannan iko da dama Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu lallai kiyamar laili duk wanda kaga yana lazimta ta lallai ya yi ƙoƙarin tsarkake zuciyarsa ya yi ƙoƙarin tsabtace baɗininsa ya yi ƙoƙarin gyara zahirinsa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya wasafa masu wannan ɗabi'a ta kiyamar laili da zaɓaɓɓu daga cikin bayinsa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance su wa kansa ya kuma yi musu ni'ima ta musamman da bautarsa a lokacin da kowa yake kwance yake bacci Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana wasafa siffa ta masu tsoron Allah maɗaukakin sarki siffa ta almuttaqun yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun lallai masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala almuttaquna fi jannatin suna cikin wasu aljannatai wa uyun waɗanda ƙoramu waɗanda idanuwar ruwa suke ɓuɓɓugowa a cikinsu akhidina ma atahum rabbuhum ay amilina saboda suna masu aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su na aiki umarnin Allah subhanahu wata'ala ba sa ƙetare masa hana-hanan Allah subhanahu wata'ala ba sa zake masa innahum kanu qabla zalika muhsinina Allah subhanahu wataala yace sun kasance waɗannan bayin Allah subhanahu wataala tun kafin zuwan sa aljanna a duniya sun kasance masu kyautatawa ne tsakanin su da ubangijinsu daga cikin mafi girman siffan abin da suke a duniya Allah ya musu wannan tagomashin na basu aljanna da yabansu da sa su daga cikin masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki ce kanu qalilan minal layli ma yahja'una su kasance a lokacin dare kaɗan suke kwantawa su bacci me suke yi sallah kiyamal laili kaɗan suke kwantawa a cikin awannin dare su bacci sauran lokutan sun ba wa Allah maɗaukakin sarki suna ganawa da shi ta musamman Allah subhanahu wata'ala ce wa bil ashari idan kuma lokacin sahur yayi dab da bullowar alfajir zaka same su yastaghfiruna suna ta astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi wannan shine siffarsu da Allah madaukakin sarki ya kalla ya yaba aikin da suke kuma ya ba su aljanna Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin su babban malami daga cikin tabi'ai al-Imam al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah yace waɗannan mutane da Allah madaukakin sarki ya siffanta mana sun kasance ba sa yin bacci a cikin dare sai dan kadan suna raya daren su ba da lokacin gaba daya suna masu ruku'u suna masu sujjada suna masu tsayuwa dan Allah subhanahu wataala mala alisan basri ce tare da haka kuma zaka same su karshen daren ba kwanciya suke su bacci ba a'a yace yahtimuna hadhihi al-ibadatu bil istighfar suna cika wannan ibadar da suke yi da kuma istighfari lokacin da lokaci ya zo karshe dab da alfajir zai bullo zaka same sun zauna suna ta neman gafar zunubansu da suka yi da rana astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai lokacin alfajir lokaci ne da istighfari ya fi tsada lokaci ne da istighfari yake da matukar mahimmanci shi sa ka ji alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yana yawan maimaita yin istighfari lokacin sahur wa bil ashari hum yastaghfiruna lalle yan uwana masu albarka ku sani cewa annabin rahma babba dan abdullahi farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi niyyar ɗora masa nauyin da ba a taɓa ɗora wani ɗan adam ba shi ne nauyin bashi alƙur'ani da turo shi zuwa ga duniya gaba ɗaya abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi shi ne ƙiyamar laili lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi niyyar aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗaya dan annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabin duniya ne gaba ɗaya annabin mutane ne annabin aljanu ne sannan rahama ne ga dabbobi da tsuntsaye ga dukkanin sauran halittu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka Allah madaukakin sarki ya gaya masa ya rasulullah ba mu aiko ka ba dai sai dan ka kasance rahama ga duniya gaba daya al alamin ya shafi mutum ya shafi aljan ya shafi dabba ya shafi tsuntsu duk wata halitta da ka sani annabi sallallahu alaihi wa sallam rahamarsa zuwan sa rahama ne ga wannan halittar lokacin da Allah subhanahu wataala ya so ɗora wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan nauyi mai girma da babu wata kafaɗa da za ta iya ɗaukarsa idan ba kafaɗar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi yayi dan ya taimaka masa wajen ɗaukar wancan nauyi shine kiyamul layl ƴan uwana masu albarka Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluɓa da bargo qumil layla illa qalila ka tashi da daddare ka yi sallah ka yi ƙiyamar laili ka yi bauta ka yi ibada illa ƙalila sai ɗan kaɗan daga cikin daren za ka bari duk sauran awannin daren ka yi ibada ya rasulallah nisfahu ko ka yi rabinsa a win minhu ƙalila ko ka tauye wani abin daga rabin ɗan kaɗan auzid alaihi ko ƙara daga cikin rabin ya kasance ibadar da za ka yi tafi rabi babban abin da ake bukata ne wa rattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani ka jeranta shi karatu da take a ƙira'a da take mai kyau murattalatan mujawwadatan karatu mai kyau ka yi shi lokacin da kake sallah ya rasulullah Allah subhanahu wata'ala ya ce inna sanulqi alayka abin da ya sa maka ce kai haka saboda za mu jefe maka za mu saukan maka da wani zance da wani faɗi saƙilan mai matuƙan nauyi shine alƙur'ani shine alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce inna nasha'atal layl lallai lokacin dare awannin dare hiya ashaddu wata'an su suka fi tsananin dacewa da abin da mutum yake faɗa da bakinsa na karatun alƙur'ani da kuma abin da ke shiga cikin zuciyarsa yan uwana masu albarka ku kalla da kyau za ka ga babu lokacin da sallah ta fi daɗi hankali yake tattaruwa a waje guda zuciya ta nutsa kamar lokacin dare duk wata hayaniya babu a lokacin duk wani abu ya bar kanka a lokacin gari ya yi shuru sai ka je lokacin da kake karanta alƙur'ani ma'anonin alƙur'anin daddaɗan saƙo da Allah maɗaukin sarki yake isarwa yana dira cikin zuciyarka kana jin daɗin karatu sai ka ji sallata ne maka daɗi shine ashaddu wa sa'ad wa aqwa muqila kuma yafi sanyawa kai karatun daidai ba kai kuskure da yawa ba saboda akwai nutsuwa a wannan lokacin ji za kai ka samu wata nutsuwa ta musamman yan uwa a wannan lokaci lokaci ne na musamman lalle yan uwana masu albarka ina waɗanda suke ƙoƙarin su hau wasu kujeru waɗanda nauyi ne za a ɗora musu ina wanda yake da nauyi-nauyi a kansa ya kasa riƙe nauyin ko kuma nauyin ya masa yawa lalle ga sirri kyauta za a baka shine je ka riƙe kiyaman laili duk wanda zai ɗau wata mas'uliya wani responsibility da zai ɗauka a wuyansa ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka ɗan uwana mai albarka shine je ka riƙe kiyaman laili duk nauyin da zaka ɗauka bai kai nauyin da manzon Allah ya ɗauka ba sallallahu alaihi wasallam shi duk duniyar aka turo shi gaba daya komai a wuyansa yake sallallahu alaihi wasallam amma daga cikin abin da ya taimaka masa aka ce ya kiyamar laili to ya kuma kai dan abin da ya dora maka dan abin da bai kai ya kawo ba na gidanka ne ko na ma'aikatarka ko na garinku ko na lokal gaman ɗinka ko na bangare daga cikin bangarorin nauye-nauye da akan dora mutane dan uwa ya kiyamar laili insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka dan uwa na masu albarka lallai kiyamar laili siffa ce daga cikin siffar bayin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya kira su ibadur rahman wanda Allah maɗaukakin sarki ya jingina su zuwa gare shi ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama daga cikin siffofin su Allah maɗaukakin sarki ce walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama su ne waɗanda suke kwana dan ubangijinsu suna yin sallah suna kiyamar laili su raba dare suna yi Allah ce sujjadan suna ta sujjada wa kiyama suna suna tsayuwa shine kiyamul lailin ai siffa ce ta bayan Allah subhanahu wataala wanda ba kowa yake shiga cikin ibadar rahman ba yi kokari ka dage da kiyamul lail dan uwana mai albarka dan ka shiga cikin karkashin ibadar rahman Allah ya samu daga ciki yan uwana masu albarka Allah subhanahu wataala yayi wa manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi alƙawarin wani matsayi abin yabo da wata martaba madaukakiya wanda duk halittar Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya babu wanda zai samu naman tabbas sai guda ɗaya sai mutum ɗaya kawai shine shine al-muqamul mahmud wannan matsayi abin yabo Allah subhanahu wata'ala daga cikin abinda zai taimaka wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu wannan matsayin uwa shine kiyamul layli Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmudan daga cikin yankin dare ya rasulullah fatahajjad bihi ka tashi kai kokari kai kiyamul layli kai sallah ka raya da ranka da ibada filaltan laka dan ya kasance ƙari ne na samun lada a wajen ubangijinka sai Allah ya ce asa an yaba afaka rabbuka lalle ya kusata Allah subhanahu wataala ya tashe ka maqaman mahmudan akan wani matsayi abin yabo matsayi ne guda ɗaya wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yan bagi illa li abdin min ibadillah bai dace ga kowa ba sai ga wani bawa shi shi kadai daga cikin bayan Allah subhanahu wataala annabi ya ce fa arju an akuna ana ina fata na kasance ni ne wannan bawa sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da zai taimaka wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi samun wancan matsayi wanda Allah ya bashi yan uwa shine aka ce masa ya kiyamar laili an ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kiyamar laili zai samu maqamul mahmud kai ma dan uwa kai kai naka kiyamar lailin zaka samu al-muqamul mahmudin da ya dace da irin matsayinka ba irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam za ka samu matsayi abin yabo a wajen Allah subhanahu wataala irin wanda ya dace da irin naka matsayin ba irin na manzon Allah ba ira da aminci tsara sabbata a gare shi dan uwana masu albarka lallai ɗaya daga cikin malamai yake cewa yace ina mamaki irin falala mai girma da abubuwa na ban mamaki da Allah subhanahu wata'ala ya ɓoye su a cikin dare ya ce ina mamaki irin wannan abin da ke cikin dare ya ce sai dai kash abin mamaki za ka samu da yawa daga cikin mutane sun gafala a lokacin dare kuma suke tabacci wani in ya kwanta to shi kenan fa sai dai idan an kira sallah asuba ya tashi ta masallaci duk wannan abin da ya share na dare awa goma sha biyu awa sha ɗaya awa kaza yayi asararsa wannan ma mai dama dama kenan da zai tashi akan lokaci zai sallar asuba amma wani sai ya ga rana ta fara dukan windan ɗakin sannan zai tashi zai sallar safi don ba sallar asuba ne ba ya yi sallar safi al-imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda wannan umarnin da Allah madaukakin sarki ya masa yadda ya dauki kiyamar laili ya kasance baya barin kiyamar laili yan uwa a zaman gida yake ko a halin tafiya ku sani cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yana halin tafiya duk wata sallah nafila bayan ta sallallahu alaihi wasallam amma baya barin qiyamul layli ko halin tafiya yake da qiyamul layli da rak'atul fajr baya barin su ko a halin tafiya yake sallallahu alaihi wasallam sai yayi sai yayi su kaga lalle sun kai matuƙa wajen yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dauke su da yake dauka su da muhimmanci shi sa idan aka yi rashin sa'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwanta rashin lafiya bai samu damar yin kiyamun laili ba ko wani abu na ɗan adamtaka na bacci ya ɗauke shi bai samu damar kiyamun laili ba sallallahu alaihi wasallam idan safiya ta yi da rana sai ya rama ta ya raka a goma sha biyu tunda da daddare ba da daddare ake yin wuturi da rana ba a yin wuturi so da sai ya raka a goma sha biyu sallallahu alaihi wasallam saboda wancan abin da ya wuce shi saboda mahimmancinta kai ku kasancewa sallar farilla ce take wuce mutum a ramata ba sallar nafila ba amma yadda annabi ya ɗauke ta da muhimmanci in ta wuce rama ta yake yi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don uwana masu albarka lallai kiyamar laili sababi ne dalili ne na karɓar addu'ar mutum dalili ne a da zai sa duk baƙin ciki da damuwa da mutum yake ciki Allah maɗaukakin sarki ya kwaranye masa shi ya tafiyan masa da shi ina wanda yake cikin damuwa ina wanda yake cikin kunci da matsi ina wanda bukatu suka yi masa katutu don uwa ga dama ta samu tashi da daddare tsaya ga yawa Allah maɗaukin sarki za ka yi mamaki hadisi ya tabbata ingantacce daga jabir ɗan abdullahi al'ansari Allah ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna filaili la sa'a a cikin dare akwai wata sa'a akwai wani lokaci la yuwafiquha rajulun muslimun babu yadda za a yi mutum musulmi ya dace da wannan lokacin yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah yana roƙan Allah madaukakin sarki a wannan lokacin alkhairin duniya ne ko alkhairin lahira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce illa a atahu Allah iyahu sai Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka a lokacin muna ina akwai lokacin da annabi ya ce babu yadda za a yi bawa ya dace a lokacin yana roƙon Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya roƙa na alkhairin duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki zai bashi annabi ya ce kada ka ɗauka wani dare ne daga cikin darare a dukkanin darare haka suke akwai wannan lokacin a ciki idan yau ta wuce akwai gobe idan gobe ta wuce akwai jibi kowanne dare haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi haka hadisi ya tabbata daga sabi abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id duniya lallai Allah subhanahu wa ta'ala yakan sakko zuwa saman duniya sakko wadda ta dace da girmansa da buwayarsa subhanahu wa ta'ala yakan sakko zuwa saman duniya a kowanne dare idan ya rage kashi ɗaya bisa uku na dare ya rage Allah maɗaukakin sarki kan sakko yakan ce waye zai roƙe ni na amsa masa waye zai nemi gafarata in gafarta masa waye zai tambayi wani abu in bashi in ji Allah subhanahu wataala duk dare haka Allah madaukakin sarki yake wannan holar rahamar a lokacin kana ina kana bacci shi sa ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin malaman tabi'ai tsawus ibnu kaisan al-yamani alaihi rahmatullah ya zo wucewa wata rana ta gidan wani daga cikin abokansa a lokacin asuba ne dab da asuba lokacin sahur sai ya kwankwasa kofar gidansa sai iyalinsa ta fito ta ce wane a yanzu bacci yake yi sai ɗawusa ya wuce yana matuƙar mamaki da jinjina abin ya ce dama yanzu irin wannan lokaci akwai wani mutum daga cikin mutanen duniya musulmi da yake kwance yake bacci za a samu ayyudabu zalik za a samu mutum daga cikin musulmi yana kwance a irin wannan lokaci da Allah maɗaukakin sarki yake holan rahama yake holan gafara a lokacin da duk cikin mu cike suke da bukatu amma kana kwance kana bacci a wannan lokacin abin ya bashi mamaki lalle yan uwana masu albarka sallar dare tana buɗe ƙofofin rahama tana buɗe ƙofofin alkhairi duk wani alkhairi da ka sani dan uwana mai albarka da kake nema na duniya ko na lahira lazimci qiyamul layli insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai zai sada ka da shi hadisi ta tabbata ga Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da shi bayan ya tambaye shi wasu abubuwa yace ala adulluka ala abwabil khairi ya Mu'adh bana shiryar da kai zuwa ga kofofin alkhairi ba kofofin da zaka bude ka shiga kai ka zuwa ga alkhairi bana shiryar da kai ba ma zai ce a shirya ni ya rasulallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga masu abubuwa guda uku yace as-sawmu junnatun na farko azumi da kake gani garkuwa ne azumi garkuwa ne na biyu was sadaqatu sadaka tutfi'ul khati'a tana bishe zunub tana tana tana kankare dukkanin zunubin da mutum yayi kamar yadda kasar ruwa tana yake kashe wuta idan an zuba a cikin sa haka sadaka take tafiyar da zunuban da zunuban ka dan uwana mai albarka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa wa salatu rajuli fi zofin layl sannan kuma da sallar da mutum yake a cikin dare sai annabi ya karanto masa wannan ayat thumma talata tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna Allah ya ce ta tajafa junubuhum bayan Allah nagartattu su ne wanda suke janye jukkunan su anil madaji'i daga cikin shimfadar su da suke kwance suna jin dadin bacci bacci ya musu daɗi sai su janye shimfiɗarsu shi ne ta ta dafa junubuhum anil mabadi ya da'una rabbahum khawfan wa tsama'a suna kiran Allah subhanahu wa ta'ala suna masu kwaɗayin abin da ke wajensa suna masu tsoron abin da ke wajensa na azaba Allah maɗaukin sarki cewa min ma razaqnahum kuma daga abin da muka azurta su yunfiquna masu masu ciyarwa ne sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun babu ran da za ta san ma ukhfiya lahum irin abin da muka ɓoye musu min ƙurrati a ayunin na jin daɗi da faranta rai da za a bi makanu ya amaluna sakamakon abin da suka sance suna yi na ƙiyamun laili Allah maɗaukin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka duk wanda ya lizimci ƙiyamun laili ya kiyaye ta zai samu wasu falala guda uku Allah maɗaukin sarki zai so shi Allah zai masa dariya dariya ta yarda dariya da ta dace da siffa irin ta Allah maɗaukakin sarki ba irin taka kotawa ba sannan Allah maɗaukakin sarki zai rinƙe masa bushara hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wasu dangin mutane guda uku Allah yana son su ya ne musu dariya sannan kuma ya ne musu bushara daga cikin sai annabi ya ce wallazi lahum ra'atun da wanda yake da mata hasanatun kyakkyawa wa firashun layyunin hasanun da shimfiɗa mai taushi sannan kuma kyakkyawa sai ya tashi da daddare ya je alula zo yi sallah saboda Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce ya zaru shahawatahu ya kyale sha'awarsa ya kyale jin dadin sa duk abin da zuciyarsa take so yayi watsi da shi dan ya zo ya gana da ni ya bauta min a cikin wannan lokaci na dare walau sha'a raqada inda ya so da ya kuma ya kwance su kamar yadda sauran mutane suke a kwance wannan abin da zai bashi waɗannan abubuwan guda uku da na faɗa daga Allah subhanahu wataala wannan hadisi Imam al-Hakim Imam al-Bayhaqi Imam al-Tabarani suka fitar da shi hadisi ne na Abi Darda Allah ya kara masa yarda yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana dagewa dagewa mai tsanani wajen kiyamul laili baya sakaci baya wasa da kiyamul laili annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi kiyamul laili har kafarsa ta rinka kukumbura saboda tsayuwa sallallahu alaihi wasallam annabi yana doguwar tsayuwa a cikin sallarsa dan yakan karanta wani lokaci suratul baqara ali imran nisa'i a cikin raka ɗaya kawai baqara ali imran nisa'i a cikin raka ɗaya sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ya yi ƙoƙari na na'isha ta ce ya rasulallah kana aikata haka kai ma bayan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka zanubanka wanda suka gabata da wanda za a yi a gaba idan za a yi ɗin ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kalle ta ce ya aishatu afala akuna abdan shakura shin bana kasance daga cikin bayi masu godiya ba wannan abin da annabi yake godiya yake wa Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsayuwar da yake godiya yake wa Allah subhanahu wataala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana buɗe kiyamar lailinsa idan zai yi da raka'o'i guda biyu takaitattu idan zai yi kiyamar laili yakan fara raka'o'i guda biyu ba masu tsayi ba yan takaitattu yan kaɗan malamai suka ce annabi yana yi ne domin ya tafi da duk wata kasala da wata gajiya da ya taso daga bacci da ita idan kai wannan raka'a biyu sai ka ware sannan kuma sai a sai a ƙara mai kuma sai a yi doguwar sallah haka yake fara yi sallallahu alaihi wasallam da Aisha take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance sallar sa yana cewa sallar dare raka'a biyu ce kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama annabi ya ce idan ka ji tsoron asuba za ta riske ka alfijir zai riske sai ka tashi kai raka ɗaya a matsayin wuturi dan ka cike barar waɗancan salloli da ka sallata wani lokaci kuma akan samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi sallah raka'a hudu a haɗe babu zama a tsakaninsu ba sallama raka'a hudu a haɗe ɗaya a tashi biyu a tashi uku a tashi hudu a zauna sannan ya sallama sai ya ƙara tashi ya kawo irinsu sannan sai ya guda uku sallallahu alaihi wasallam kaga sha ɗaya kenan haka yake yi sallallahu alaihi wasallam na na'isha take cewa kaga wannan sallar da annabi yake fala tas'al an husnihinna wa tulihinna tace ba sai ka tambayi tsayinsu da kuma kinsu ba kyautata su manzon Allah yake ba gaggawa ga kuma tsayi shi sa ina ma ƴan uwana masu albarka in kana so ka ji daɗin kiyamar laili in kana so ka ji zaƙin kiyamar laili dan ƴan uwa wallahi kiyamar laili in dai za ka yi ta yadda kamata zaƙi ne da ita yadda kake ɗanɗanar abu mai daɗi ka ji daɗinsa a bakinka haka wallahi ibada take a wajen muminai daɗi ne da ita a baki ina ma za ka irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko raka uku kawai za ka yi ba dole sai ka yi da yawa ba idan ba za ka iya ba dan abin da ake so shine ka daɗe kana yi mafi alkhairin aiki shine aikin da aka dawwama ana yi komai kankantarsa kada ka ɗauko abin da kai kwana biyu kuma zaka ce shikenan ka ina gaji a'a ɗauki abin da zaka ɗore kana yin sa ko raka'a uku uku ne ko biyar biyar ne gwargwadon abin da zaka iya amma da ina ma ina ma zaka sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Aisha a cikin wani hadisi tana wassafa mana yadda annabi yake sallah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ce mana yakan yi sallah raka'o'i guda goma sha ɗaya a cikin dare yakan yi sujjada a cikin sallar sujjadar da daɗewar da yakan yi a cikinta gwargwadon yadda ɗayanku zai karanta aya hamsin gwargwadon yadda ɗayanku zai karanta aya hamsin duk a cikin sujjada idan ya ɗago ya daɗe ya koma ya daɗe haka manzon Allah fa yake sallar dare ƴan uwa sallallahu alaihi wasallam saboda sallar dare shi kadai yake kayan sa bai kallafa wani ba idan sallah ce zaka ja mutane to wannan sai a takaita amma sallar darafa so ake ayi ta mai tsayi haka yake sallarsa sallallahu alaihi wasallam shi sa aka ji an ce wata rana ya shafa dare duka yana sallah duk da wannan ba ɗabi'a sa bace yi sallah dukan dare amma an samu so ɗaya ko so biya yi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka ji an ce duka raka'a goma sha ɗaya karanta raka'a goma sha ɗaya yi baya wuce raka'a goma sha ɗaya a cikin ramadana ko a jar ramadana injina na isha Allah ya ƙara mata yarda to idan ma zaka irin wannan sallar ka yi karatu dogo idan ka yi ruku'u ka tsawaita ruku'u ka tsawaita shi shi ma kai ta tasbihi idan ka dago shi ma ka dade ka tafi ruku haka ake sallah yan uwana masu albarka amma zaka ga galibi irin sallolin da muke na tahajjudi da azumi sai a karatun izu daya a tsaye amma da an yi ruku sai a ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sai a dago eh sallar ka tayi kiyamar lailin ka tayi amma ba irin ta manzon Allah kai ba sallallahu alaihi wasallam ka je ka karanta dillata taban hadisi ka ji manzon Allah yake kiyamar lailin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in ya dade a tsaye dadewa yake a ruku'u dadewa yake a sujjada sallallahu alaihi wasallam idan kai irin wannan sallar dan uwana mai albarka ka gama to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai je dan kishin gida ba bacci zai ba dan kishin gida yake da bangaren jikinsa na dama tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan kuma sai ya jira lokacin alfijir idan ya raka a ta alfajir kuma sai ya jira wan sai ya jira bilal ya zo ya sanar da shi za a tara sallah sai ya tashi ya fita sallallahu alaihi wa sallam to kaga irin wannan sallah in zaka yi ta lallai zaka ji rayuwarka ta canza zaka samu hasken fuska zaka samu walwala da annashuwa a cikin rayuwarka sai kaga sai ka sai ka rinka jin ka wani iri ba yadda ka saba jin ka ba amma babban abin da ya kamata shine ka dan gwada ka gani insha Allah ta'ala za ka ga canji Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka lallai mu sani cewa malamai suka ce da akwai wasu abubuwa da suke taimakawa mutum wajen ya tashi da daddare daga cikinsu a gurguje idan mutum ya zo cin abincin dare kada ya cika cikinsa tab kada mutum ya sha abin sha ya cika cikinsa tab don mutumin da ya cika cikinsa ya kwanta to fa shi kenan eh wannan kuma sai in bai wasa ba sai da safe yawa sai a ci abinci sesa sesa ai kuma sana lafiya suka ce da daddare ba a so a cika ciki eh cin abincin dare ba a so a cika ciki saboda kwanciya zaka saboda galibi ɗabi'a mu za ga da mun ci abinci muke kwanciya wannan kuma yana jawo matsalolu hatta a lafiya kamar yadda su masana lafiyan suke faɗa to amma ka ci abincin daidai wa daida sannan sai ka kwanta insha Allah ta'ala wanda zai taimaka maka tashi malam Sufyan Sauri yake cewa ina horon ku da karanta abinci lokacin kwanciya ya ce za ku mallaki iyamun lailinku idan ka karanta abincin da za ka ci to za ka mallaki lokacin da za ka tashi ka kiyamun laili abu na biyu shine mutum ya kiyaye wajen karanta raba dare yana hira bai ji ya kwanta ba mutum ya kai karfe sha biyu karfe ɗaya karfe kaza bai bacci ba idan ka bincika sai ka ga babu wani abu guda ɗaya da yake mai muhimmanci imma dai hira ce a dandali ko hira a majalisa ko da nadannan waya ko kallon TV kuma duk abin da yake babu wani abu da zaka ce ya samu lada guda ɗaya a ciki so da ka kwanta karfe biyu ka kwanta karfe ɗaya da Allah ta kake tsammani karfe uku za ta ka tashi da wahala shi sa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karhanta mutum yayi bacci kafin sallar isha bayan sallar magariba mutum ya kwanta ya bacci annabi ya hana saboda zaka iya rasa sallar isha a cikin jam'i sannan sai annabi ya karhanta kuma labari ko hira ko tattaunawa a majalisi bayan sallar isha wanda makaruhi ne makaruhi ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai sallar isha ka koma majalisa kuma ka zauna kana hira annabi ya hana me dalili saboda ka samu damar da zaka tashi kai kiyamul layli saboda ai ba hira ka zo yi duniyar ba ko zuwa kai ka bauta wa Allah madaukakin sarki Allah Allah ma baka neman duniyar ne kana neman duniya kana san duniyar to a hira a majalisa ka samu duniya wallahi ba ka taba samun duniya a hirar a majalisa ba ko ma ka tashi tsakar dare ka tashi ka gaya mai duniyar zai baka saboda malamai saboda haka malamai suka ce sai a kiyaye wannan abu na uku daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen tashi yan uwa shine karanta ayatul kursi lokacin kwanciya bacci addu'o'in kwanciya bacci daga cikin ayatul kursi daga cikin abin da ke hana mutum tashi da daddare yan uwa akwai shedan to annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce duk wanda ya karanta ayatul kursi ba zai gushe ba akwai mai tsaro a kansa har ya waye gari Allah zai bashi mala'ika na musamman yana gadin sa ba shedan din da isa kusanto shi yan uwa ku sani cewa shedan kaga yadda ake rarrashin jariri ya bacci wallahi haka shedan yake mana dan mu tashi mi sallah haka hadisi ya tabbata Abu Hurairah yake cewa ji ne kamar ana rarrashi na ana tareraya ta irin yadda ake tareraya dan jariri annabi ya sa abu da musu gadi ya tashi su lokacin sallah suna tashi shiga rana a kansu har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce haka abu huraira sun yi tafiya abu huraira ya ce wallahi ji ne kamar ana rarrashi na ana tarayya ta annabi ya ce shaɗan ne to haka yake mana shi sa wani lokaci sai kayi yunkurin tashi sai ka ji an ce koma tashi sai ka ji an ce koma kuma sai ka koma din ba haka bane haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa tarerayar ka yake yana rarrashin ka to karanta ayatul kursi kafin ka kwanta insha Allah ta'ala Allah zai taimake ka ya baka mai tsaro da zai kare ka daga shaidani sai ka tashi kai kiyamul lailin ka idan lokaci yayi na hudu malamai suka ce shine idan mutum yana da dama aikinsa bai ci karo da lokacin ba ana so ya kailula kailula shine baccin da ake yi da rana zai taimaka maka ka nishadin ka dawo da daddare ka tashi ka iya yin sallah amma idan maka da lokaci ma'aikaci ne kai dan kasuwa ne kai baka da wani lokacin to shikenan wannan kai bai shafe ka ba abu na biyar malamai suka ce daga cikin abin da zai taimaka maka kiyamar laili shine yi kokari ka kauce wa abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana da rana idan kana ta aikata zunubai da rana kala kala kuma da daddare kana tsammani Allah zai tashe ka ka tsaya a gaban sa tashi da tsayawa a gaban Allah madaukakin sarki wani girma ne da matsayi kamar yadda Ibrahim bin Adham ya gaya wani mutum yace ya akramaka Allah da Allah a bani maganin da zai taimake ni wajen tashi da daddare yace kada ka saba wa Allah madaukakin sarki dan idan ka saba masa ba zai tashi ka yardar ka tsaya a gabansa ba wannan tashin matsayi ne girma ne mukami ne na musamman saboda ka ba kowa yake samun sa ba kai da ka saba Allah da rana baka cancanci ka samu wannan ba to idan ka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki da rana sai ya taimake ka da daddare ka tashi dan ka samu wancan matsayin abu na karshe yan uwa shine ambatan Allah madaukakin sarki da zarar mutum ya tashi kana tashi ka ambaci Allah manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da muka zo kwanciya bacci shedan yana zuwa daidai kanmu daidai ƙeyanmu ya yi wasu ƙulli guda uku kowane ƙulli zai ce akwai dare mai yawa a tattare da kai ci gaba da bacci kullum sai shedan ya zai mana wannan ƙullin annabi ya ce idan mutum ya tashi ya ambaci Allah ya addu'a sai ƙulli ɗaya warware idan mutum ya je alwala sai ƙulli na biyu warware da ya je ya fara sallah sai dukan ƙullin ya warware annabi ya ce sai mutum ya tashi cikin nishaɗi ya je na walwala amma idan ya tashi babu waɗannan sai mutum ya tashi ransa babu daɗi ya je yana jin haushin kowa rashin addu'a ne yan uwa Allah madaukakin sarki ya samu dace dukkanin falala da take cikin kiyama lillahi Allah madaukakin sarki ya sada mu da ita Allahumma izzil islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah Allah